أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه ورسوله وحبيبه وهليله سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاتم وعلى آله وصحبه والتابعين لمنهاج إلى يوم الدين حق قدره وبقداره العظيم إنا za a tashi yan uwa salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu a baharul muhid ina za a tashi shafi casa'in da uku to bismillah rahmanir rahim أنت الهلالي الذي كنت أتى ثم به بعد سمعنا ثبت كوفيهم لا تجمع الأمرين إلا بفاصل يجيز زين وفي الذي والفرع خص في الأسه وقيل في ذات وزو وأل وره وفي وراجيها أجاز قوم قال أبو حيان هذا وهم ورأي لفظ من وما معها وكم أو لا وكائن دون آرد علم ولفظ كل مفرد مذكر وقد يراد غيره فيذكر ورأي لفظهن والمعنى وسئ في مرمرات بعدهن تجتني والبدء بالحمل على اللفظ فرل والأخس جاز الأود لللفظ يجل من بعد رأي لفظها والمعنى وشرط فصل عند قوم يؤنى وأوجب المعنى إذا لفظ حصل باللفظ أو قبه كعاد من سأل تريد أنثى لا تذكر من هي حمراء أو محسنة أو رؤيا في الثاني إذ يشبه نحو مرئ في أول بالاتفاق فامنئ إن قيل من أحمر أو من محسن أمك فالتذكير فيه يحسن an tafi laliyun da zai kunta a ta ya zo cewa an tafi laliyun da zai kunta ba allazi kana ba aka kawo asila aka kawo laliri wanda ya dace da abin da magana ta koma gare shi wanda an faɗa a nan dai akwai fuska biyu ko ana a iya cewa an tafi laliyun da zai kana kai ne abin danganawa ga baliyu hilal wanda ya kasance wanda ya kasance ko kuma allazi kunta din yanda ya zo wanda ka kasance allazi kunta wanda ka kasance to a nan sai aka dubi ma'anar lazi ta hururi sun mabihi ba da sami'ina sannan kuma ya zo an tallazi sami ina bihi an tallazi sami ina bihi a maimako a ce an tallazi sami ina bika shi yasa dubbin daidai ne can da aka ce an tallaliyu lazi kunta a iya cewa an tallaliyu lazi kana kama anan kuma da aka je an tallazi sami ina bihi a iya cewa an tallazi sami ina bika a kofi yuhu mutanen kofa suka ce la ta jima'il amraini illa bi fasilin ba daidai ba ne ka haɗa hurori da gaibar inda ba ka kawo fasili ba tsakaninsu shi yasa a wajen mutanen kofa ba daidai ba ne ka ce anan lazi ƙumtu wa harajtu ka ce anan lazi ƙumtu wa haraja ba dama ka ce anan lazi kumtu wa haraja da farko ka kawo lamirin hariri wato lamirin mutakalli daga baya kuma ka kawo labirin ga'ibi suka ce ba daidai ba ne amma mutanen basira suka ce daidai ne amma su mutanen kuma suka ce sai illa bi fasili sai an samu fasili yujizu zai ne da zai halatta yin haka din wafin lazi wal far'i hussa fil asa wato jawazin zuwa da lamirin hururi da na gaiba ya keɓanta ne da allazi da rassansa shine allati da kuma allazani da kuma allatani da allazina da allati su kaɗai ne suke da wannan dama ko dai a kawo lamirin hariri ko lamirin ga'ibi wakila wasu malaman suka ce fi zatu a cikin zato wa zu da zu wa al da al wa ra dai haka ya bayyana cewa su ma wa'annan a iya kawo labere na ga'ibi ko na harire wafi ba waƙi ya a jaza ƙwamu akwai su ma daga malamai da suka ce baki ɗaya masulat a iya bi da su wannan tsarin ƙala abu hayyana amma abu hayyana ya ce haza waham wannan ɗibuwa ce daga wanda ya faɗa to akwai wasu wasulai da suke da matsayi na musamman su ne mai man dama man dama wanda man a lafazi mufradi ne amma a ma'ana jam'i ne hakanan ma ita ma a lafazi mufrada ce amma a ma'ana jam'i to so da yawa in an kawo man akan kula da lafazin misali wa minhum man yastami'u ilayyak wa minhum man yastami'u ilayyak a cikin wata sura ne hmm? eh al'an'ani ne to wa minhum man yastami'u ilayka fa a ina ne a wata sura ce ita wa minhum man yastabi ilayk wa ja'alna ala qulubihim akinata nafaqahu wa fi azani maqrawiyya raw kullu ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulu alladhina kafaru in hadha illa illa asadirul awwalin suratul an'am ne ko eh ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع السمة ولو كانوا لسورة يونس كو إن لا لازم الناس شاء ولكن الناس أفسه ظلموا ويوم يحشرهم قال لم الرسول إلا ساعة من نهير يتعارفون بينهم قد حسر الذين كذبوا بلقاء الله ما كانوا مهتدين وما نري أنك أنت واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه كو هكذا shi da suratul al'an shine wa mihum man yastami'u ilayk ko na suratu yunus ko minhum man yastami'una ilayk shi yasa suratul an'am an dubi lafazin aka ce yastami'u a kuma na suratul yunus an dubi ma'anar aka ce yastami'una to amma dai aka ce malamin na suka ce wa ra'ayu lafzin man a kula da lafazin man a wula ya fi dacewa shi yasa a ce masalan man ja'a ya fi daga a ce man ja'u shi ya fi yawa wa ma haka nan ma a kula da lafazin ya fi ma'aha tare da ita wa kam haka nan kam a ce kam rajulin ya fi a ce kam rijalin wa ka'in haka nan ka'in ka gani ƙwararren yawa kan min malakin wa ka'ayyin min ƙaryatin ka'in lugga ce a cikin ka'ayyin ko mawaƙi ya ya faɗa baitin da suke kawowa baitin a asha a asha diwaninsa baitocin sun kai wajen dubu biyu da wani abu ko ga kasidunsa dogaye ma galibi ma kasidunsa dogaye ne wa yake kula da zancen larabawa da ya dace ya kawo mu baiti ɗari daga diwanin a asha ni kuma mun ci ko wata dubu ɗari sai in bashi ko a yi wani abu ga ƙasidarsa wadda ake cewa mu'allaka ce ko wadda a ciki yake cewa a in ra'at rajulan a asha a rarrabihi sarfin da sarfin menene zamani wa daharun mutulun habilu menene wadde wadde hurairar ta kwarai farkonta ko inna rakaba murtahilu wa hal tudiqu wada'an ayyuha rajulu tunda kai ka fara sai fa ka kai ba haka ba kai ba funtau ake ya suna ba funtau ake cewa ko kaga ko funtau ya ake cewa unguwar yau sai dai ka kwana a madabo tunda kai ka fara baitin na farko baiti nawa ce ta kai wajen baiti saba'in da wani abu ko ko ka kawo kuma ɗaya ma buka'ul kabiri bil adalali wa su'ali fa hal taruddu su'ali wanda ita ta kai wajen baiti ɗari ma da wani abu ko din nasa ne wa ka'in lana faralan alaikum wa minnatan qadiman fa ma tadruna ma mannu min imi kaga shi ma ce wa ka'in lana faralan bai ce a firalan ba ya dubi lafazin duna arida in ba da wani mai taimakawa ba alam aka ya zo idan akwai wani abu da ya karfafa ma'ana to sannan ya fi kyau a kula da shi idan akwai abu da ya karfafa ma'ana kamar misali wa man ya min kunna ومن يقنت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا haka ce wata amal ba a ce ya amal ba saboda an ce min kunna tunda anan ma'anan man din mu'annasa ce ko da yake lafazinta ita koyaushe muzakkara ce mufrada to amma yanzu da aka ce wata amal kaga an dubi ma'anan ne wata amal salih nesa saboda min kunna da suka bata wa labzu kullum ga wani lafazi wanda ake yawan amfani da shi kuma wanda yake shiga ko'ina shi ne lafazin kullu lafazin kullu mufradu mufradi ne dangane da lafazinsa muzakkari amma ma'anar jam'i tunda ya fi ma kowanne daga cikin adawatul umum shiryarwa bisa umuma wa ƙadura dogairu amma aka nufi wani mufradin muzakkar a zo da shi don mu'annasi ko don tasliya ko jani fa yuskaru sai a faɗi shi haka da wa ra'ayu lafzihinna a kuda da lafazin man da ma da abin da aka ambata a baya a kula da lafazin wal ma'ana ko a kula da ma'anar wasi daidai ne fi murmaratin a cikin lamirai ba da hunna tattabe da take haduwa bayan an ambata bayan an ambace su to ta yiwu a kula da lafazin ko a kula da ma'ana ta yiwu a wannan a kula da lafazin a wancan a kula da ma'ana misali walbad'u bil hamli ala lafzi fari amma a fara duban lafazi yafi kamar yadda ya zo a qur'ani wa minan nasi man yaqulu ba ce man ya ƙulu na ba aka ce ya ƙulu amin na bilawa bilawa bilayar amma a ƙashe kuma sai aka komo duba ma'ana aka ce wa mahun bi muminina inda an dubi lafazin sai a ce wa mahuwa bi muminin amma sai aka ce wa mahun bi muminin a nan an dubi ma'ana amma a can da aka ce man ya ƙulu ya ƙulu to an dubi lafazin ne wal aksu jaza amma daidai ne a fara duban a ma'ana sannan daga baya kuma a dubo lafazi a wato kamar waminan nasu mai shtari lahawar hadisi aka ce shtari sai aka ce liyurilla an sabilillahi wayatta hizaha aka ci gaba da duban lafazin a ƙarshe ne aka duba ma'anar aka ce ula'ika lahum azabun muhiyin to ba kuma an duba ma'anar sai aka komo dai duban lafazi wa iza tutle alaihi ayatuna walle mustakbiran ka Allah ne yasma'aha ba ce wa iza tutla alaihim ba ba ce wallau mudbiri mustakbirina ba a wata sura ne su mona aya ko ayo minan nasu ne shari lahawal hadisi li yurilla an sabilillah hmm na nafi bai zo ba ko su ne a lungun mai lalle ko ake musaffa ba ƙaƙƙautawa ko ko ba kama hannun yaro ake cewa wa minan nasu mai shari lahawal hadisi li yurilla an sabilillah wata yi zaha huzu'a wata sura ce suratul luqmana ne ko dabda suni na ƙarshe ko inna ladina amanu wa amilu salihati zan fi ahli dafiya halaka samati bi gairi amalin tarawna wal qitala da wasiya an tabi da wa basafiya min kulli dabba wa anzalna minas samaa'i ma'an barana bi min kulli zawjin karim ne ko bai jana hadha halqullah fa aruni ma za halaka allazina min duni sai wala kada ta na luqman al hikmata ko anushkur lillah haka nan ma kuma wa man yumi lahi wa ya man sa'ala yani dulu jannati tadi aka ce a ƙarshe halidi da fiya abada qad hasana Allahu lahu rizqa suratul dalaq ko audu lil lafzi yake amma dai a koma ga lafazin bai cika yawa ba bai cika yawa ba mafi yawa a koma ga ma'ana din min ba da rafi lafzi bayan an lura da lafazin wal ma'ana da ma'ana wa sharru faslin inda qaumin yu'una wasu malaman suka ce ba a komawa ga lafazin sai in an samu wani fasli abinda ya rabe tsakani shine abinda da yawa daga mutanen kofa suka tafi akai wa wajibil ma'ana ka wajabta lura da ma'ana idza lafsun hasal bil lafzi in ya zama aka kula da lafazin za a fada cikin rikici in ya zama in an kula da rikicin da lafazin za a fada to a sannan dole a koma ga wato ma'ana auƙunfin ko kuma ya zama abin zai muni to sannan duk sai a koma ga ma'ana ka haɗiman sa'al kamar da kace haɗiman sa'al domin idan ka faɗa kamar ka nuna wani ne daban wani ne ya tambayar wanda a sannan abin da kake nufi ka ce a aliman sa'alta ka ba wanda kai ka tambaye shi ba wani ne daban ya tambaye shi ba kai din ne ka tambaye shi to kai ka dace ma ka ce ka ba shi ture da unsa in ya zamo kana nufin mace latu zakir manhiya kada ka ambace shi da siga taskiri a inda yake lamirin na mace ne a kamar manhiya muhussinatu to anan ba da yama ka ce manhuwa muhsinu ummuka dan yayi muni ko huwa manhiya muhsinatu ba ka ce hamra'u ba ko manhiya muhsinatu aurur ya fi sali amma ibn siraj ya ce a iya cewa manhuwa a hamaru a ko manhuwa muhsinu ummuka ya zujuhu na hau murri domin ya ce asalin ya kama da murri'u wato siffa ce wadda aka ba bukata a ce sai an rabe tsakanin namiji da mace da ta fi awwalin a na farkon bilittifaki bimnai ka ce ba daidai ba ne da gamuwar dukkan malamai a na farkon to wannan ba dama ka kawo shi ba dama ka ce manhiya manhuwa a hamaru umuka sai dai ka ce manhiya hamrawu in kila man a hamaru in aka ce man a hamaru waye yake jajawar auman muhusinu ko waye mai kyautatawa umuka mahaifiyarka ce fa taskiru fihi yahsulu to a ce man ahmaru yafi daga a ce man hamra'u haka ne a ce man muhsinu yafi daga a ce man muhsinatu yafi daga a ce man muhsinatu wato ummuka din da aka fi kawo kamar an shafe hiya ummuka wanda yake jan mahaifiyarka ko wanda mai kyautatawar mahaifiyarka to alhamdulillah sai da shi fil wasli mas'alatun fil wasli zarfi bai fasalin yana da dama ko ko mas'alar da kadan ne sai a ja tunda tunda lokaci ya dan sauya za mu ringa karawa akan takwas din ko a fara kaiwa takwas da goma hadde kafin azumi insha Allah ta'ala kafin a tashe sai an ringa kaiwa takwas da rabi mako inda sannan isha ta ƙara ɗagawa ko sannan ishar la'alla za ta kai wajen ita kanta bakwai da talatin da biyar ko to alhamdulillah ga shi wanda shi farfesa sani hamisu ya yi ya fara fitowa ko ni ya aiko min da nusa ta ne ba za a ba ya bi sai dai abinda ake ta faɗa a koyaushe sai ya zamo in za ka fito da littafin nahau da Allah ne fi dacewa a yi a kula da rubutun kansa ya dace da tsarin nahawun ko? amma wannan a shafi na farko sun yi daidai da suka faɗi wanda ya buga wai wani injiniya faruk ahmad mai shanu dan madamin sokoto to a shafi na farko sun ce jazahullawa haira da alifi amma a wannan shafin shi kuma jazahullawa haira ba alifin a gaba kaga tun daga nan daga shafin littafin nahawu babba an fara kuskure a nahawun kenan to ina ina kenan an je wajen maɗori ya gyara targaɗe aka samu shi kansa ya kare kuma ai maɗorin ne kuwa maɗorin ne kuwa to a tambaya ce ake yi na ji kama wani ya mene ne suna ɗaukar umi ƙwarai kwa da habariya da istifhamiya in ka tambaya kan daren mallakata kana da baisa duk gidajen da ya mallaka kaga ya dau umumi ko to ya dau umumi musamman ita istifhami a tafi ma daukan umumi amma ko da ita habariya tana daukan umumi kan min malakin babu mala'ika nau'in mala'ikan da babu a sama wanda da wannan sifar la tukuni shafa'atun mu illa min ba'adi an ya zana Allahu liman yasha shi ya sa duk suna daga lafazan da suka nuna umumi ba ka da littafin karrafi an faɗe shi na zaton da safe ko a inda shi karrafi a talhisin talƙihu yake kawo lafazan umumi ba ka da littafinsa na umumi babu a ce sa'a malam abdulrazak ya zo bada ko akwai wani mai sai da littafi a nan balle ya bigi hancin ka doki hancin ka ko duk masu sai da littattafan ba su zo ba ko akwai malai sago ne malai sago akwai littafinsa na umumi da hususi akwai bugu mai tsada na darum na hazin ko akwai kuma wani mai araha na wata makataba gata-gata menene lawaki hulfun ko menene zan fito da shi ne ka gani amma ganinsa za ka yi daga nesa ko Allah ya taimaka Allah ba mu fahimta Allah ya saka masu littafan da alheri Allah ya saka malamanmu da alheri na karanta fatiha ɗaya salatul fatiha uku